suka kamata suna fi hubbika ka yi a cikin umrarka irin yadda kake yi a cikin aikin hajjinka na'am hadathana abdullahi bin yusuf qala mafi yawan aiki kenan ba a cikin aikin gaba ɗaya ba tunda ayi a tsayuwa a cikin umara ba tsayuwa arfa ba jifan shedan na'am hadathana abdullahi bin yusuf qala akhbarana malikun an hisham bin urwata an abihi annahu qala an karɓo daga Hisham dan uwata daga babansa قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم na gaya wa nana Aisha Allah ya yarda a gare ta matar manzon Allah tsira da aminci ya tabbata a gare shi وأنا يومئذ حديث السن ni a wannan lokacin ina sabon wato ina mai matashin shekaru أرأيت قول الله تعالى ba ni labarin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala إن الصفا والمروة من أشعائر الله lallai dutsen safa da dutsen marwa suna daga alamomin samuwar ubangiji subhanahu wataala فمن هج البيت أو اعتمر فلا بناء عليه أن يطوف بهما بهما eh wanda dai ya aikin haji ko i umara ba laifi a gare shi ya dawafi da su فلا وراء على أحد شيئا ba na ganin ashe akwai laifi ga ɗaya ألا يطوف بهما idan bai dawafi bai yi sa'ayi na safa da marwa ba ashe ya nuna ba laifi kenan tunda an ce ba lalle bane ba lai- ba laifi sai in ya kewaya da su ashe ba laifi kenan قالت عائشة nana Aisha ta ce كلا لو na
كانت كما تقول كانت ai da abin da ka fahimta haka ma'ana aya take da sai ya zamanto abin da za ta zo da shi فلا جناح عليه ألا يطوف بهما da sai ya ce fala juna alaihi Allah ya dau ya dawwafa bihima ba ce aka Allah ba ce aka fala juna alaihi ay ya dawwafa bihima ba a sa la ba ba a sa la ba dan haka ashe ba haka ake nufi ba
نعم مم.
إنما أنزلت هذه الآية abin da yasa aka saukar da wannan ayar في الأنصار da wannan uslubin ai ya tabbata ne a cikin mutanen Madina kanu yiluna limanata su sun kasance za su yi harama da aikin haji a jahiliya suna yin harama ne ga gunkin manata
wa kana al-manatu hadha wa udaydin shi kuwa gunkin manata a wajen kudaidu yake saboda haka su sai su dinga ganin tunda dai manata shine babban gunki to me kuma bayan an yi harama da babban gunki za a koma wajen ƙananan gunki da suke wajen safa da marwa shi yasa sai su ce su in suka yi harama a wajen gunkin manata ba za su sake zuwa su yi dawafi da ƙananan gumaka da suke safa da marwa ba
wa kanu yataharrajuna an yaqufu bayna safa wal marwa shi yasa suke ganin akwai damuwa a ce sai sun je gun ƙananan gumaka a wajen safa da marwa falamma ja'a al-islam yayin da musulunci ya zo sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an suka tambayi zalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga hukuncin haka fa anzala Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da inna safa wal marwa min sha'irillahi lallai safa da marwa suna daga alamomin samuwar ubangiji subhanahu wa ta'ala faman hajja al-bayt aw itamara fala bina wanda ya aikin haji ko ya umara ba laifi dan yayi dawafi da safa da marwa wato ba laifi bane zada sufyan wancan damuwar da suke gani aka ce ba wannan damuwa a ji ai dawafi da safa da marwa sufyan yayi dade a cikin ruwa ya wa sa abu muawiyata Abu Muawiya an hishamin daga Sham ma atama Allah wa hajja amrin ai Allah ba zai cika aikin hajjin mutum ba wala umratuhu ko umararsa da ya ɗauko malam ya tsofi bai na safa wal marwati mutuƙar bai yi ɗawafi tsakanin safa da marwa ba mutuƙar Ba.
bai yi ɗawafi tsakanin safa da marwa ba shi yasa wannan ya nuna kenan shi alƙur'ani ana komawa a cikin saninsa zuwa ga wanda aka saukarwa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama daga shi Nana Aisha yadda ta fassara da sababin saukar ayar ya bayyana ashe ga dalilin da yasa aka saukar da ita ga manufarta kenan ba ana nufin mutum in ya ga dama ya dawa ba in ya ga dama ya bari ba a'a ana cewa ku yi tunda an umarce ku in kun yin ba laifi kuka aikata ba Ba- wannan itikadin na jahiliya babu shi na'am babu mata ya hillin mai samiri babun yaushe ne mai harama da umra zai warware daga umararsa in ka ji aikin umra me za ka yi ka kare umarar wa qala abawun an jabir radiyallahu anhu mala dawo daga jabiru ya faɗa Allah ya dire shi wannan hadisi ne mu'allaki amara annabi sallallahu alaihi wa sallam ashabahu annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci sahabbansa an yaj'aluha umratan su sanya wannan wato hadisi wato wannan wato ya zama umara wannan hadisin shi kansa Buhari ya kawo shi muttasili a babin da ya gabata babin umratu tan'im
waya dubu sun mai kasiru waya hillu suka yi dawafi suka yi asesaye sannan suka wato a a- sannan suka yi umara hadathana ijaz da haka ashe idan mai umara izo ya dawafi da Ka'aba ya zo yi safa da Marwa sai isesaye yasa inda ya tashi dakowar domin tuna eh, ko ya aure kaɗan ma ya gama umara daga zuwa kai dawafi bakwai kai safa da marwa bakwai sai kai aski ka gama umara sai ka cire haramin ka ba wai an je zama za a yi ta yin aiki ba a lokaci da ake umara a kare
hadathana ijaz bin ibrahima mm an jaririn mm an isma'ila mm an abdullahi mm na'am bin abi aufa mm qala mm itamara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umara wa atamara ma mana'ahu eh wanda yake tare da shi yayi umara falamma dakala yayin da ya shigo safa wa tubana ma'ahu eh ya dawafi muka yi dawafin tare da shi na'am wa tasafa wal marwata ya je safa da marwa wa atainaha ma'ahu mu ma muka je safa da marwa tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa kunna nasiru min ahli makkah mun kasance muna son ce manzon Allah daga mutanen Makka saboda tunda an zo kada wani izo ice zai taba manzon Allah shi yasa duk inda annabi zai shiga zai fita muna kare shi muna yin yanda wani ba zai taba shi ba ayyar yahu ahadun dan kada wani ice zai harbe shi faqala lahu sahibili saboda haka wani aboki na yace da shi akana dakala laka ko abata annabi da yazo aikin haji aikin haji wada'i ya shiga ko cikin Ka'aba qala la ita a hajjatul wada'i annabi bai shiga Ka'aba ba qala eh yace hadithna ma qala li khadija to ga mana abin da ya ga wa Khadija qala bashiru khadijata bi baitin min al-jannati li Yace- kasamin wala sahabin ai annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya ce mala'ika jibril yana yi wa nana khadija bishara da gida a aljanna wanda aka yi shi da karan lu'lu'u wanda yake na karan lu'lu'u la saba fi ba kururuwa a cikin sa ba aikin wahala hadathana al-humaydi mm hadathana sufyanu mm an umar bin al-amr bin dinarin mm qala mm sa'alna ibn umar radiyallahu anhu ma ar-rajulin yace mun tambaya abdullahi dan umar daga wani mutum safa bil bayt fi umratin da ya dawafin umara wa lam yaqif bayna as-safa wal amma bai yi marwa safa da marwa ba ay ati imra'atuhu yanzu kafin ya safa da marwa ba laifi dan ya kusaci iyalinsa faqala yace qadima an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama mu abin da muka sani annabi sallallahu alaihi wasallama ya gabato fadafa bil bayt ya sab'an dawafi da daki su bakwai wa salla khayfal maqam ya yi sallah rakatai ya dawafi a jikin maqam Ibrahim a daidai maqam Ibrahim wa dafa bayna as-safa wal marwa ya je dawafin Safa da Marwa su bakwai wa qad kana lakum rasulullahi fi uswatin hasanatun haka annabi yayi koyi da annabi kyakkyawa ya tabbata a gare ku koyi kyakkyawa da annabi ya tabbata a gare ku in dai kuna son Allah in dai kuna son ladan lahira saboda haka tunda annabi bai raba ba ai kaga wani ba ya ce wai zai je ya kusaci iyalinsa bai gama umara ba in yi haka ai sai jini ya kama shi ya bata umararsa na'am qala yace wa sa'alna jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma wasa Allah Jabira mun tambayi Jabir dan Abdullahi Allah ya yarda da su فقال yace لا يقبرنها حتى يطوف بين الصفا والمروة eh kada ice zai gama umararsa ko kuma kada ice zai kusaci matarsa har sai ya gama tsakanin wato Safa da Marwa yayi aski حدثنا محمد بن بشار حدثنا بندر na'am حدثنا شعبة عن قيس بن مم.
مسلم mm, عن طارق بن شهاب mm.
عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال daga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya yarda da shi yake نعم قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء na gabato wajen manzon Allah tsira da aminci ya tabbata a gare shi a guri da ake kiransa Badaha'u وهو منيق shi yana mai durƙusar da abin hawansa فقال sai ya ce اهددت a hajjajita ka yi aikin haji قلت نعم ya ce ƙwarai kuwa نعم ثم نعم قال ya ce نعم بما أهلكت lima a halalta da me kai harama قلت لبيك بهلال شو عني- ناي- عليه وسلم harama da irin haramar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ashe ya halatta kenan ka yi harama da takalidi da haramar wani kuma aikin hajjin ka ya zamanto ya tabbata irin yadda wannan yayi zama haka za ka yi shi sayyidina Ali Allah ya da shi sanda suka taho wato eh, annabi ya tura shi ya biya ta hanyar ƙasa- wato wajen Bahrain saboda haka annabi da suka zo zulhulaifa ya harama da aikin haji su kuma sai da suka taho daga baya sannan suka taho za su yi harama da aikin haji sai suka ce to su ba san wani irin aikin haji annabi ya ɗauka ba amma dai shi sayyidina ali ce yayi harama irin haramar da annabi yayi in ifradi ne in kirani ne in tamattu'i ne shi ma yayi kala yace a santa manzo Allah yace kai daidai kaga su ko da yaushe sahabbai suna son su irin yanda suka ga annabi yayi addini in za ka yi shi ka irin yanda aka ce annabi yayi shine za ka yi daidai
duk bil baiti kai kokari yanzu kai dawafi da daki wa bi tafawal da marwa da marwa thumma ahilla sannan ka warware daga aikin hajjin ka kai umara fa duk bil baiti safa wa na bil je na yi marwa dawafi da daki ne kuma safa da marwa thumma ataytu imra'atan min sannan na Qaisin.
tafi wajen wata mata daga kaisu na'am fa fa fa falatta ati ta wato tsefe min kaina thumma halalta bil hajj halalta ne harama da aikin haji fa kuntu abti bihi na kasance ina ba da fatawa da a dinga yin irin wannan aikin haji shine tamattu'i in ka zo ka fara yin umara sannan daga baya kai aikin haji hatta kana fi khilafati umar har ma a zamanin sai na umar fa qala mhm.
in akhadna bi kitabillahi idan umar ya ce zai riƙo mu da littafin Allah cewa abin da aka ce a yi aikin hajji a cika in an ɗauko kada a ce za a karya a ce za a mai da shi umara fa innahu ya'muruna bit tamami shi yana cewa ai mu cika aikin haji wa tumul hajja wal umrata lillahi to in kai niyyar aikin haji kakka ce za ka fasa i koma umara idan umar ya ɗauki wannan ayar
wa in akhadna bi qawli an-nabi sallallahu alaihi wa to sallama mu za mu yi riƙo ne da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa innahu lam yahilla cewa wato ba zai warware ba hatta ya hilla hatta hada mahilla har sai hadaya ta yi kai inda ake wato soke ta in hadaya ta kai inda ake soke ta sai mutum ya warware idan ya zama to ya zo da hadaya kenan in ka bai zo da hadaya ba ba laifi dan ya mai da aikin hajjin sa umara kamar yanda aka yi a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da sana Ahmad bin حدثنا Isa أحمد حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو عن ال- عن ال- عن عن عن بالأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت بكر حدثه أنه كان يسمع أسماء Mm. ya kasance yana jin Asma ya sayyidina Abubakar Allah ya yarda a gare ta wadda ake ce mata zatin ne dakaini yar uwan na Aisha
تقول Nana Asma tana cewa كلما مرت بال بال بالهجين Duk sanda ta wuce.
صلى الله على محمد duk sanda ta wuce da wani guri da ake kiran sa Hajjun sai ta yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wa sallama لقد نزلنا معه ها هنا yace haƙiƙa mun sauka da manzon Allah a nan gurin wana ne yau mazin jibafun kalilin قليل zaruna mu a sannan ba mu da nauyi kuma guzurin mu dan kaɗan ne zaruna qalilatun نعم ko qalilatun azwarina guzurin mu dan kankani ne فأتمرا fatamartu ana wa ukhti Aisha ni da Aisha muka yi umara wa Zubairu da ɗana Zubairu ita ta haifi Zubairu dan Awwam وفلان a ita mata Zubairu dan Awwam ce ita ce mata Zubairu dan Awwam saboda haka shi a Zubairu shine mijin Asma saboda haka ɗan da suka haifa Abdullahi dan Zubairu shine ɗan su na farko wa fulani wa fulani وفلان وفلان ba mu kadai ba ma da wane da wane فلما Mhm.
فلما مسحنا البيت yayin da muka je muka shafi ɗaki muka dawafi أهللنا muka yi harama ثم أهللنا من العشي بالهج nan muka yi harama da aikin hajji wa da yamma a san da muka je muka yi wato tamattu'i muka yi umra muka kare sannan kuma sai muka yi harama da shi aikin hajji da yamma tamattu'i suka yi duk daga lokacin da ya zama za a iya yin kirani ko ifradi ba wani takura a ciki amma sai suka yi a tamattu'i saboda haka suka yi a lokacin da suka yi hajjatul wada'i tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan shekara ana ganin cewa yin tamattu'i shine yafi daga yin kirani ko ifradi musamman saboda annabi yana so nuna cewa wato yin hakan shine yafi a wannan shekara dan a bata al'adar waɗanda suke jahiliya suna cewa al'umratu fi ashhurul hajji min afdal fuduri na'am باب ما يقول إذا رجع من الحج أو المؤتمر أو الأمرة babin alhaji in ya dawo daga aiki haji me ya kamata a ce ya faɗa me ya kamata alhaji in ya dawo ko wanda ya je umara me ya kamata ya faɗa ko wanda ya dawo daga yaƙi me ya kamata ya faɗa أو الكذوي ko wanda ya kamata wanda ya tafi yaƙi حدثنا عبد الله بن يوسف امم أخبرنا مالك امم عن نافع امم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما Abdullahi dan Umar imamun Nasik Allah ya yarda da su yake cewa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa ma'aikin Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce كان إذا قفل من غزو ya kasance idan ya dawo daga yaƙi أو حج ko ya dawo daga aikin haji أو عمرة ko ya dawo daga umra يكبر على كل سنة yana yin kabbara akan dukkan tudu akan daga ƙasa yana yin kabbara uku كبر kabbara uku ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له sannan yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء Eh, قدير lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir آيبون تائبون آبدون ساجدون eh لربنا suna masu dawa masu tuba masu ibada ga ubangiji حامدون suna masu godiya صدق الله وعده Allah ya cika alƙawarinsa ونصر عبده Allah ya taimaki bawansa وهزم الأحزاب Allah ya وعده watsa taron kafirai shi kadai باب استقبال الحج القادمين babin wato a fuskan a taro alhazai da suka dawo daga aikin haji والصلاة wani nafi ya tafi aikin haji aka ce za su dawo yau to a je tun can iyakar din a tare su wannan sunna ne
نعم. والصلاة على الدابة haka kuma mutum uku za su iya hawa dabba su hau abin hawa don su taro alaji حدثنا معلى بن أسد Mm, حدثنا يزيد بن زريع mm, حدثنا خالد mm.
عن إكرمة مم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال daga Abdullahi bin Abbas Allah ya yarda da su yace لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم yayin da كذا annabi sallallahu alaihi wasallama ya gabato maka استقبله agalimatu bani abdul muttalibi نعم yara ya'ya kanana na wato zuriya abdul muttalib suka taro manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فحمل واحدا بين يديه annabi ya dauki daya a gaban sa وآخر خلفه daya kuma a bayan sa kaga kenan sun tara annabi ashe idan mutum ya taho daga aikin haji ana taran sa sannan kuma gashi mutum uku sun hau dabba daya a gaba daya a baya ba laifi yara sun taho baba zai je unguwa ko zai fita ya dora daya a gaba daya a baya dan zaga da su ida da su sai su farin ciki na'am باب القدوم بالغداة babin tahowa da safiya idan za a shigo a shigo da safiya حدثنا عمرو بن حجاج حدثنا انس بن اياد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما an karɓo daga nafi daga abdullahi dan umar Allah ya da su yace ان رسول الله صلى الله عليه cewa annabi وسلم sallallahu alaihi wasallama كان اذا خرج الى ya مكه kasance idan ya fita zuwa ga makka يصلي في المسجد شجره yana yin sallah a masallacin da Allah ya ambata ita ce wato a a bishiya da take wadabiya da Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajarati
واذا رجع haka idan ya dawo صلى بذي الحليفه sai sallah a zulhulaifa a cikin cikin kwari وبات حتى يصبح kuma ya kwana har gari iwaye باب دخول بالعشي Bawon shiga wato da'awa ko shigowa da daddare duk shi ya halatta.
باب انا حدثنا موسى بن اسماعيل Mm, حدثنا همام عن اسحاق بن عبد الله mm, عن ابي طلحه mm.
عن انس رضي الله عنه قال Daga Anas ɗan Maliku Allah iya da shi, كان النبي صلى الله عليه وسلم Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya kasance, لا يترك اهله baya dawowa wajen iyalinsa da daddare, a turuku shi ne zuwa da daddare, wasa ma'i wa ɗariku, a ɗariku an najamu, sun miya ɗarikan li'annahu ya ɗal'u lailan.
نعم saboda yana fitowa ne da daddare shi yasa wannan hadisin yake nuna kenan annabi ya hana mutum ya zo wajen iyalinsa cikin dare me yasa saboda a da ba irin wa'annan aloli na zamani kawai sai dai a ga mutum ya zo cikin dare hakan zai zo kamar yana tuhumin matarsa ko yana zargin ta ne saboda haka in ya zo wani abin ya faru sai ya zamanto hakan duk ya daguma daguna masa rai ko kuwa a'a mutumin da ya dawo da daddare iyali ba sun ya dawo ba kaga ba lallai kayi wanka ba lallai ta gyara mashi fada ba ba lallai ta dafa masa abinci ba ba lallai ya samu kyakkyawan tare da zai samu Allah Allah yake zo gida dan ransa isa kuma sai ya zo gidan ransa ya baci komai kaca kaca ba tsari ba shiri ba kaza amma idan aka ce ya dawo to da rana ko da safe ko da yamma to dandanan za a yi duk yadda za a ga an yi yadda za a sallami mai gida yanda kuma za a tarar mai gida yanda za a iya kwalliya mai gida shi ma iji daɗi ga yan mutan gida kowa a cikin tsari amma yanzu tun daga abin ala ta magana in yayi imkanin zuwan da daddare amma mutum sai ya sanar tun kafin lokacin mun taso yanzu karfe kaza za mu zo karfe kaza ina ganin daidai kaza zan shigo cikin gida to ka kafin ka zo da abin da ya kamata na shirin gida za a yi shi yasa shi musulunci tsari ne da shi al-islam huwa nizam ana son ka zo gida cikin farin ciki ba ka da daga tafiya ba kuma ka ga abin da zai bata ma rai in ka da gida haka ba daɗi na'am illa gudwatan aw ashiyatan annabi ba shi ba gida sai ko da safe ko da maraice babu la yadruku ahlahu idza balaga al-fadilata kaji ba idan annabi ya zo da daddare ba a shiga wajen iyalinsa hadathana muslim bin ibrahima Mm.
hadathana shu'bah an muharib Mm.
an jabir radiyallahu anhu qala Mm.
naha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama daga jabiru Allah ya yarda da shi yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana an yadruku ahlahu laylan mutum ya ce zai dawo gida daga tafiya cikin dare ya ce zai dawo daga tafiya cikin dare wannan annabi ya hana in an zo ma sai ce to ku saurara sai gari ya waye dan kada mutum ya zo iga abin da bai kamata ya gani ba tsaftar da eh, kazantar da baka gani ba tsafta ce na'am babu man asara naqatahu idza balaga al-madinata ya sa shari'a tana yin sutura kenan ga iyali babu wanda yake gaggawa da dabbarsa idan ya ga ya taho dab da garin Madina an taho za a shigo Madina sai a ƙara hanzari dan ai maza maza a shigo Madina Madinatu Rasulullahi eh حدثنا سعيد بن ابي مريم mm, اخبرنا محمد بن جعفر قال mm, اخبرني حميد mm.
انه سمع انس رضي الله عنه ya ji Anas dan Maliku Allah ya yarda gare shi yana cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance اذا قدم من سفر in ya dawo daga tafiya فبصر نجرات المدينه ya hango wato irin gidaje na Madina ko garika na Madina وما ناقته sai manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zamanto auza na kato ya ƙara hanzarta taguwarsa وان كانت دابه حركها idan kuma dabba ce ba taguwa ba sai ya motsa ta yanda za ta yi sauri don a yi sauri a shiga cikin garin Madina annabi sallallahu alaihi wa sallama yana so iga shiga Madina da gaggawa Abu Abdullahi Buhari ya ce زاد الحارث بن عمير Harisu bin Umairin ya yi daɗi عن حميد daga Humaidin حركها من هدها saboda son shiga Madina yanda annabi yake son Madina حدثنا قتيبة mm.
قال Mm.
حدثنا اسماعيل Mm.
عن حميد Mm.
عن انس Mm.
قال ya ce جدرات da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idza absara darajatil madinati a wata ruwaya judurat judurat wato ah, garukan madina ya hango gidajen madina daga nesa to sai a matsa tafiyar dan ai maza a shiga sallallahu alaihi wasallama na'am تابع اول هرس بن عمير haris bin umair ya masa mutaba'a باب قول الله تعالى babun fadin Allah tabaraka wa ta'ala باب البيوت من ابوابها ku dinga zuwa ɗakuna ta ƙofofinsu, ku dinga shiga ɗakuna ko gidaje ta ƙofa. Su da jahiliya idan suka yi harama da aikin hajji sai suke ba za su shiga gida ma ta ƙofa ba, sai dai ta bayan gida a ƙohu da wata ƙofa a ce ta nan za a shiga. To hakan ba wani burgewa ba ne ba ce ibada ba ce da za a ce wai a dinga yin hakan don a nuna wai wani abu na ibada a hakan ba burgewa ba ne. Ku shiga gidanku ta ƙofar ku. Haddasana Abul Walidi.
حدثنا شعبة عن ابي اسحاق نعم قال يتي.
سمعت البراء رضي الله عنه Na ji bara ɗan azumin Allah ya yarda da shi.
يقول Yana cewa.
نزلت هذه الآية wannan aya ta sauka fina a cikin mu mutanen Madina كانت الأنصار إذا هجوا eh mutan Madina sun kasance idan suka yi aikin haji فتاوا لم يدخلوا من قبل suka أبوابهم dawo gida ba za su shiga ta kofa gidajensu ba ولكن من ظهورها sai dai ta bayan gida za a huda sabuwar kofa tunda Alhaji ya zama sabo ya zo sai a yi masa sabuwar kofa فجاء رجل من الأنصار sai wani mutum daga mutan Madina ya zo فدخل من قبل بابه kawai ya shiga ta kofar gidansa ba ni zancen cewa sai ya shiga ta baya فكأنه أمر بذلك sai ka ce uyira mutanen Madina sun aibata shi da haka wannan wani iri ne wannan ai ba daidai bane wannan ya- wannan aiki haji nasa ma ko yayi فنزلت sai aya ta sauka وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها أي- ولكن البر من اتقى أي- وأخرج من أبوابها ai aikin alheri ba shine cewa ku zo wa gidaje ta baya ba ai aikin alheri shine wanda ya ji tsoron Allah ku dinga shiga gidaje ta kofofin ku ku zama masu tsoron Allah shine aikin alheri
باب سفر قلعة من العذاب babin da yake magana tafiya yanki ce ta azaba حدثنا عبد الله بن سلمة سلمة Mm.
حدثنا مالك Mm.
عن سمية عن أبي صالح Mm.
نعم عن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه Mm. daga Abu Huraira Allah ya da shi عن النبي صلى الله عليه وسلم ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama قال Annabi ya ce السفر إلى من العذاب ai ita tafiya yankin azaba ce yamnau ahadukum ta'amahu wa sharabahu wa nawmuhu abin da ka saba karin kumallo da shi in ka bar gida sai abin da hali yayi haka nan shimfiɗar da ka saba kwanciya in ka tafi wani gari daban kana bako sai abin da sai haka nan kuma yanda ka saba wato da sabon duk da kai to ba lallai ka ga abin da ka saba gani ba a koda yaushe shi yasa in kai tafiya sai zama to wani yanki ne na azaba da ka saba sai an kama kaza sai an yi kaza in zaka kwanta ga kaza ga kaza can ko ina ai abin da ya samu shi za a yi eh in baka yi sa abin ma sai ka kwana a bususuwa eh
fa idza qada hafatahu eh idan ya biya bukatunsa qala ajil ila ahlihi to kai gaggawar dawa wajen iyalinka ka je abin da ya kawo ka ka gama to kar ka tsaya wani zancen wai sai lokaci kaza ka taho a'a yi maza maza kai maza maza ka dawo wajen iyali haka ake so na'am to al'imin dallahi shakara sai Mm. Muna da sauran minti goma sha hudu. Ƙwarai ku akwai ragowar minti goma sha hudu.
babul masafir idza jadda bihi sayru Babin da yake magana, idan matafi tafiya ta yi tsanani a gare shi, ma'ana tafiya na tsakiyar tafiya ana garjin tafiya. To, yu'ajjil ila ahlihi abin da ake nema igaggadawa wajen iyalinsa.
حدثنا سيد بن مريم أخبرنا محمود بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في طريق Na مكة kasance ta da Abdullahi da Umar a hanyar Makka.
فبلغه عن سفية بن عبيد الله labari ya san masa daga Safiya ya Ubaidullahi cewa tana cikin tsananin rashin lafiya, tana fama da kanta.
شدة وجع Sai shi ne tsananin ciwo ya tabbata a tada ita tana fama da rashin lafiya.
فأسرع السير Eh saboda haka yi gaggawa da tafiya حتى إذا كان بعد غروب الشفق har yayin da ya zamanto bayan rana ta faɗi نزل sai ya sauka فصلى المغرب sai yi sallan magariba والأتمة ya kuma sallah wadda take wato a mata sallar isha.
جمع بينهما eh wanda ya haɗa tsakaninsu ne a cikin sallar tasa ثم قال sannan ya ce إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ni na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama إذا جد به me السيرة asairu idan tafiya ta tsananta da shi da Allah mu saurari lafazin nan na annabi idan tafiya ta tsananta da shi na ga annabi in yana kan tsakiyar tafiya yana cikin tsananin tafiya ta tsananta da shi Mhm.
أخر المغرب sai ya haɗa sallah jinkiri da magariba sannan ya gaggauto da sallar isha ya haɗa in ya magariba sai ya isha yanzu wani tsari ne ya zo wa mutane da sunan cewa akwai ruhusa ga matafi sai mutum ya je garin da ya je ma zai zauna zai kwanaki wai sai ya ci gaba da haɗa sallar azahar da la'asar lokaci ɗaya duk yayi su kuma yana zaune ba inda yake yi ko kuma a zauna iya- yana ta yin ƙasaru bayan zai kwanakin da suka haura kwanaki hudu da sunan cewa a yi lokacin ƙasar ne to yawanci wani lokacin tsayawa a tsaya a yi kula da abubuwan da hadisai suka zo da shi kaga zancen malika da suka ce idan mutum ya kwana hudu zai kwana hudu a gari ya zama ɗan gari ya cika sallah ai sun yi riko ne da hadisin aikin hajjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo kwana uku yayi ya ce kowa in ya gama ya fito a tafi haka aka yi a cikin uratul kara'i amma da ranar ta yi da yamma suka aika wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fice yanzu kwana uku zai ba zai aure hudu ba saboda haka ya aka yanzu ke su ɗau- kwantar da hankalin su ai fita za a yi ba zama za a yi ba saboda haka ana ganin idan mutum har ya zai yi kwana hudu a gari ai ya zama ɗan gari sai ya cika sallah amma yanzu da sunan rangwami ko kuma sunan ana neman sauki ta ko ina sai a ce mutum yana zaune ya haɗa sallah ba inda za shi wani ma ba matafi bane haka kawai zai ce wai a haɗa sallah kawai magariba da isha ko a haɗa sallar azhar da la'asar to ruhusa ce yin sallah a kan lokaci azima ce, ita kwa rusa tuƙaddaru bi ru- bi ƙadariha, a rukusatu tuƙaddaru bi ƙadariha, sai da gwargwadon abin da aka, aka ba da ruhusa za a yi. Yasa wasu malamai ma suke cewa ai ta rusa ba a maƙiyaci a gare ta. Iya inda aka ji an yi ruhusa, iya nan ruhusa take tsayawa. Ba a cewa ai za a kwatanta ruhusa a ce za a yi aiki a kanta. Misali yanzu kamar wanke ƙafa, an kaga shine azima shine abin da aka umarni a alwala in an zo a wanke kafa ko dan daga shi da nassi na Qur'ani da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da awalan manzon Allah wanke kafa yake amma kuma ga hadisi ya zo cewa annabi idan ya sa hufi yana yin me shafa akan hufinsa shafa akan hufi menene ruhusa ce ruhusa ce kaga tunda ruhusa ce kuwa malamai kamar Abu Hanifa kamar Imam Shafi kamar Imam Malik sun ce ba a yin kiyasi a babar ruhusa ba za ka zo ka nemi safa ka sa ka ce za ka yi shafa a kanta ba ai ka kiyasta safa ne akan hufi to wai ce ma ana yin kiyasi a babin ibada kuma musamman inda aka yi ruhusa ta ce ba a yin wannan shi yasa ba za a yi shafa a kan safa ba wannan shi yake a wajen imam malik ina wajen imam shafi ina wajen imam abu hanifa wannan da akan haka suke an samu dai kauli daga cewa imam ahmad ya tafi za a iya yin ruhusa irin nan shine suka makale da wannan kaulin ake ta kwafazan cewa a yi shafa a kan safa shi yasa ita ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha duk inda shari'a ta ce ta yi wani iyaka ga larura ta yi ruhusa to a tsaya iya wannan ruhusa shi ne abin da mafi yawan malamai suka tafi akai yanzu ba za ka ce ai shari'a ta ba da dama mutumin da zai tafiya zai iya shan azumi to tafiyan nan me yasa aka ce a sha azumi ai saboda a sauƙaƙa matafi wahalar tafiya to ai ni gashi a gida ma zan haɗan so kawai ko zan rushe garu wanda wahalar ma da zan yi wannan wani mai tafiyan ma bai santa ba saboda haka barin kaddara waccan wahalar da wannan sha azumi na saboda hujja cewa zan yi aiki kaga an yi kiyasi a babun me kenan a babun rusa wannan bai halatta bai halatta ba wannan bai halatta ba shine abin da malamai suke kai shine abin da malamai suke kai wallahi alam Allah shine masani mutum da ya zamanto ko da yaushe kokari yaya zai addinin da za a karba ba wai yaya zai samu sauki ba kada mutum ya zamanto kullun shi ai gashi an ce za a iya kaza ai kaza sauki ba zai tafi wahala a ƙwarai ku addinin musulunci ai dama yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra amma dai kai abin da kake da garanti Allah zai karba wannan shine wa bakhal bi dinika ma yura bikum asama ka dinga ta tsantsan a cikin riko da addinin ka kada ka dinga barin addini a hannun yan jagaliya kowa ya ce ga yanda za ka yi kuma kai ka yadda za ka yi ku je ka da Allah ba daidai ba kaga me kenan gari iwaya kullun ne ma kake kaga menene mafita shi yasa Abdullahi dan Mubarak yake yawan faɗa ga almajiran sai ke cewa ku dinga duba fanzuru amman ta'khuduna amanatukum inna hadha ad-din amana wannan addinin da muke kallo ilimin nan na addini amana ne saboda haka kaga daga wa zaka koyi addini daga wa zaka riki amanaka wanda ya san girman Allah yake tsoron Allah yake taka tsantsan ya haɗu da Allah cikin rahama ko ko wanda kawai shi addinin ya zama masa alaƙaƙai ya za a samu hanyar sauki ya za a ce komai ma ya halatta a iya yin kaza a yi kenan a yi kaza a yi kaza kuma shi kenan kai ka yadda addinin ka ya zama haka ai ka cutar da kanka saboda haka kai taka tsantsan wajen riko da addinin ka ta yadda za ka ga cewa ka yi abin da zai zama fita a wajen ubangiji subhanahu wataala ba wai neman rangwame ko da yaushe ba shi yasa malamai musamman malaman usul fiqh sun yi tsawatarwa akan tatabbu'ur ruhasi mutum ya ce kullum a komai shi zai dinga bin rangwame me aka yi na rangwame tatabba'ur ruhasi cewa hakan ba daidai ba ne hakan zai ba mutum idin ga tubara a cikin addininsa Allah ya kiyashe mu wa jama'a bayyana kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan hada tsakanin su wannan shine karshen babi na umara wanda babin umaran nan ya dauko hadisi guda 40 hadisi 40 ne aka kawo a cikin wannan babin na umara wanda je muka fara shi zuwa yau kuma a cikin sa akwai hadisi mu'allaki guda 4 dago guda 36 dukkanin su marfu'ai ne kuma a cikin wannan 34 Muslim ya fitar da hadisai guda 21 sun dace da Buhari iri ɗaya a cikin wannan babu. Yanda Muslim ya yanda Buhari ya kawo, shi ma Muslim ya kawo su a irin wannan tsarin. Ya kawo su a cikin wannan tsarin. Allah Ubangiji ya mana muwafaka. Allah ya hore mana wato aikin hajin, Allah ya hore mana yin umara kuma ya ba mu ikon yin karɓaɓu. Al'amin dallahi. يوم يمر ولم أرد حديث به ولست أعتب ذاك اليوم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله